الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم wakil za mu gabani ba kaman kullum ba sun kullum yawa muna taro ne yau na cikin shekara ta hijira za mu da sabuwa muna roƙon Allah ya mana gabar laifukan da muka yi cikin tsohon shekara da muka wuta ayyukan da muka yi muna roƙon za ka ballasta ya karba wa muna fatan wannan sabon shekara da ya bamu Allah ta mu shige cikin alheri cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da ibada Allah ya kawai dukkan shari da bala'i a Najeriya saukar da albarka da kwanciyar hankali a Najeriya da muke addu'a kullum muna ba da umarni a addu'a kullum Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan shekara wa'azin da za mu yi yau a can wurin taron namu za mu zo a ciki kara kita baka ne kowane mutum a lahira za a ce maka karanta kan karanta labarin kanka da kanka littafin karanta kanka da kanka ko ba kai karatu ba za a karanta shi ne za mu yi mu karanta yau ma'anarsa kowane mutum yana da hannu biyu sun yi ba wani bai faruwa hannun yi nan hannun dama hannun addini ne hannun tsafta hannun hannun nan shi mataimakin hannun dama ne shi kuma ya wanke mata tafiyar da yi wasu kowane da shi shi ko hannun duniya wato maganin ƙazanta idan mutum yana da hannu ɗaya na dama ba da hannun hagu to ya zama kazani da hannun dama yake cin abinci da hannun dama yake wata tashi wato boko haram kenan domin in ba yi boko wani za a samu ruwan farko ina za a samu mota da jirgin sama da keke ina za a samu nasojoji ina za a samu yadda ta wanda aka dabba na burhanai da hadisai da sauran waɗanda ba ba yi boko ba wanda ya gano haram boko haram kenan ya nema da duniya ya ji ba abin da duniya sai ya ji ni ke raya ba ya kamata ya yi amfani da koyi da wata ke nan ban da bindiga ban da ko shi ya bindiga ya yi wani dogo kwarar ke nan ya yi kariya wani ke ce wata hannun abu ya ce ko harama akwai kuma wani ke wata hannun dama islamiyya harama islamiyya harama kana musulmi amma musuluncin da bai hana maka neman mata da jawabi ba da shan giya da zalunci da zamiya da ƙarya da kowa na da tsada da sauransu amma kai musulmi ne ka ji ai abubuwan nan ai malamai sun gaya mana Allah ya hana ba su kara da su ai su wanda yi kai ka gaya malamai ba za ka ji daɗin rayuwa ba mu sha giya mu mata su yi zamba mai zalunci mai jawabi a masu musulmi to islamiyya haramu kenan wannan boko haramu wanda suka ce ba ruwansu da shanin rayuwar zamani ta ke boko haramu wannan kuma ce islamiyya haramu a haramun mu a najeriya halaye guda uku ne ko ya kudu kai akwai hannun mai yatsu na dama akwai hannun mai yatsu na hagu hannun kudu shi ne wanda ba da kowane irin addini hannun ba ba yatsa ya zo mai kenan bindini hannun mai yatsa kuma sai mu duba mu gani wannan babban yatsa shi ne addini yesu na hagu to sai mu gani za mu tabbata kai musulmi mai bin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam addinin babbar yatsa kenan ga sallah yatsa ta biyu ga zakka yatsa ta uku ga azumi yatsa ta hudu ga haji yatsa ta biyar shin akwai su tare da wannan babbar yatsa da ake kiranta addini idan akwai sallah akwai zakka akwai azumi akwai haji kuma sai zama suna da lafiya kana sarrafa yatsu to addini na daidai kenan amma in kana sarrafa su kaya ba su umarni suna yi amma kana hana su ba sa haduwa to har yanzu ya zama babbar ya da sai domin mai ɗaukun yatsun da ba ka sarrafa ba ka nadewa ka ka hude ka nade to wannan hannun ba lafiya ma'anarsa ka yi sallah ka yi zakka ka yi azumi ka yi haji ka yi umarni kenan ga yatsa mai ke to shi mutane ina ce ba ka zina ba ka diwani ina ce ba ka shan giya ba ka shan kwaya ina ce ba ka tsarki ba ka dafiya ina ce ba ka karya ba ka kowa nayi to idan kana yin waɗannan ya zo ka ne ya tsena da su yi aiki ka ba da umarni ba ka ba da hani ba ya zo a zama ruwa har ba zai yi aiki ba zai yi aiki ba to saboda haka abin kana son addinin ya tafi daidai ya ruka ta sarrafa su yadda aka ce a yi ga yi yadda aka ce gaba yi ga wani har mai lafiya kenan har mun da karfi wasu yadda na da yankun wana musulmi ya kuma nan da samun kirista ya ce ya da addini da baya ko ya da addini addinin ka ga waɗannan guda hudu umarnin da annabi isa ya bayar wanda masu ke karanta muku a cikin yoshi kana zuwa kana ji ya da wannan mutum ke zuwa jin mutum malam ya faɗi karan ya sa in ji annan isma ne ya faɗi ya sa in ji annan kai ma kana ce yesu ya ce ka za in ji ma so ku kike kuna tana bin abin da addinin na ka ya ba da umarni abin da addinin annabi isa ya ba da umarni babba mai ƙarfi babu kamar tausayin ɗan adam tausayin ɗan adam لأنه يوفي بنزلة أولى فتن رحمة to in haka ne yanzu muka tambayi amerika da ingila da faransa da jamus da ƙawayensu muke ku musulmi ne za su amsa ku kirista ne za su amsa ko to kariya ne inda kirista ne din na annabi nan da muka sani ba za mu kai gayyato ba mabumai da bindigogi su zo suna zubawa mutanen afghanistan suna zuba wa mutane gira suna zuba wa mutane libya to su musu gobe yau annabi da ya da wani kafin annabi da ya da a yana kai da mutum mutum ba ku yarda ba babu hanya ke girda a yi zafi shi da babu hanya kuma da hanya guda ku idan jihadi ya kama an rasa yadda za a yi to za a yi jihadi idan an ridda saboda ridda ma ridda ibora ya kawo mutum da zai ga akwai jini da kan ya mutu wa ibora da wannan ya ya wannan ya da wannan mutum ba a wani da duniya ya ga mai ciwo da ya mutu da ibora ya same shi da ga wani ciwo da ba ni kenan da uku mutumin da ya kashe mutum mutumin da ya rida da mutumin da ya kashe mutum mutumin da ya zina bayan ihsani uku da mutumin da ya tashi zai har da ya yi yin mulki ya hana mutane zaman lafiya ba da hudun na bai da aka ba musulmi zubar da ke da ba kun ta kowane shi ya kawo ba ba amma da su na biyu annabi ta bai ta ba to a haka da koyi su amerika da indiya da faransa da kawayen su da suke gayya suna zubawa musulmi wuta a afghanistan suna zubawa a iraq suna zubawa a libya suna kashe mutane a jarumar hausar wato biliki kan da bila ya da wannan wannan ba ba ba ba da ba shi da bila wani aminci kashe mutane da kawai don jama'a bori ke ko mun dawo Najeriya annabi masu yin addini annabi da mun yi wani wani da kusuro shi ya rako to masu addini mun ambaci mai a hannu dama mun ambaci mai a hannu yanzu shi ko ga ya babbar ya fi addini shi yana yin umarni da fasto yake bayarwa a cikin coci babban su da kai na ko duka balle kashewa shin aka samu shugaban kirista ya ba da jirginsa ya kalaci kudade wajen ɗan uwansa wajen dola kusan miliyan goma aka je kasar waje za a sayo makarar da za a kashe musulmin Najeriya wani kiristanci ne? Kana gida ya da rauna? Shugaban addini ya ba da jirgin sana da na kansa ya kalaci kuɗi wajen ɗan uwansa kiristoci a samu wajen kusan miliyan goma na dola a je kasar waje a sayo makarar da za a kashe musulmin Najeriya kiristanci ya da rauna? Kashe babbar ya tafi ba da wurin yazo. haka kuma musulmi da ba a yin mordin musulunci da cewa ko ya da ce ba da wani yaro saboda haka abin da ke hana mana zama da da ke daji ke nan mu daga kutare sai masu yaro da ya masu yaro masu yaro da ku da ya yin ba yau to ba sun mu da za mu yi na yau kowa ikirafi ta haka ya karatun kanka da kanka ya kuka na su ne karatu a dawo kan addini gaba daya babbar yaron nan gaba yake ta fara kalla mai ba da umarni wanda ba da kare da kowa ba da guda shari da rau ya ta ta biyu gaba yake ta fara annabawa wanda ke ruwan salli muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai gaba umarni daga Allah ya ta ta uku gaba yake ta fara jiddigan da habbai da jiddigan waliye masu karɓar abin da annabawa su zo da shi fitar da shi na sahabban shugaban abubakar sai umaru sai usmanu sai aliyu sai sauran kafin manzara dukkan su gaba kida daga siddiqai sai shi da sai tare ba wani wanda wadana haka Allah ya fara asabuna awwaluna min al-muhajirina wa al-ansari wa al-tawbitani radiyallahu anhum wa radu anhum wa atara jannatin da yuta tajita da hada naru hali da ya fara da kamar duk gaba da Allah ya ce kafin farko da na zakiya da na ƙarshe kai kuma wanda suka biyo bayan an tashi kiyama duk Allah ya yarda da ya shiga musu aljanna ta har abada kaga sabon annabi ka duk gaba da daga siddiqai sai shi da sai ta kai ya da wannan kenan zakir ya nan ke da fitan siddiqan sabai da siddiqa wani ne to idan aka zamu kai musulmi ne kayan da Allah kayan da annabi kayan da duk abin da kake so amma cikin sahabbai akwai waɗanda ba ka son su kai da su ba ko a cikin waliyai akwai wanda ba kai da su ba ka son su wannan wannan ya zarba da dariya kenan hannu zai samu lafiya dukan sa wannan ya zarba ba ya da lafiya ta biyu lafiya amma ta uku ta siddiƙai akwai wani wanda kake zagin su a matsayin su na siddiƙai waliyai da wanda kake zagin su na siddiƙai sahabbai da wanda ya zarba da lafiya hannu zai amma yadda ake so to wannan hannun wannan wannan yatsar kuma ita ce ta gani da shirin addini da abin da annabawa da siddiƙai suka faɗa da su ko sun yarda za su yi aiki da shi kusan abu sun cikin rawa wannan karamar yara misalin bayan bayan Allah wa tare da su kai za su faɗa kuma kaga ya wa ya isa wajen addini kenan yadda ya zama haka kuma aka yi harkar islami guda nawa ne guda biyar ga tauri ga sallah ga zakka ga azumi ga hai shiga ka ba sannan kuma in aka dawo wajen ilimi wannan bayyana ta bai ita mana mana ko mana mai ilimin addini musulunci ko mana ne ilimin ko wanda ya zarga bai ita ɗalibai masu karɓar karatu wajen mana wannan babbar yaron kamar yadda ita masu koyar da aikin da aka karanta wannan ya mai bi kuma ita ce mutanen da ake wa aiki wannan karamar yara kuma da zo ita ce amfanin aiki wani musulunci gona ka dawo har yanzu kai kasa kamar yadda ita wannan babbar yasa ta zama namiji wannan yasa kuma da ke nesa ita mamuyan nan ta zo mace namiji ya ga mace yana son ta yace ina son ki ta ce ma na son ka to sauran menene saura iyayenmu a gaya musu su yarda su daura mana aure wannan ba ku yarda ta shigo kenan iyayen su yarda su daura aure a ce ba ba ciwo a wurin nan shi ba ciwo wajen mutan ko waje a daura aure da yarda iyayen wannan ba ku yarda kenan a sanakiyar nan ba to daga nan sai ne aiki aiki ga rayuwa a cikin aiki haka jima'i akwai me za a samu wayannan da ƙaramin yaro da shi rayuwar duniya da nan cikin raka da waka cikin da suka yau kare ka ba ta kowane abu Allah ya ajiye shi ya zama ya zama aya fi kulli shay'in da wa'ayatu yadullu ala anna wahid kamar haka yau karatun mu zai kare ikirari ta ba kai karatun kanka da karanta wa kanka da kanka da ce wani abu ko wani abu za ka samu wannan sannan in an je wannan akwai ya zan damar lokacin wani fadan kanka wannan da kuka nuna fadan a sai da sauran annabawa wannan sarkiyar nan da kuka nuna fadan siddiƙai sahabbai kenan da waliyai wannan Qur'anin ga ni kace ni addini sharau kenan inda Allah ya tsaye da ya tsaye to ne na goda mu ai ko da mu ci da sharau wannan ya da mu karama ita ce siddiqi ya la ita ce wa dosar saliha ba ta kudara da sharau ba kuma shi ba mi da bai wa ta'ala ya ajiye kansa fara yadda ya ga dama akwai fadarsa inda yake ganawa da dukkan bayansa gaba ɗaya masu jiki masu nama masu tafi gaba ɗaya ana kira wannan wurin ƙaramin nasu dan ƙaramin dan ƙaramin duniya ne kira wannan duniya akwai sama da wurin yana ƙaramin ƙaramin alisani wannan ƙaramin kenan ina duniya inda kowane wani da shi kuma hawa biyar ne sama da shi akwai adamu malakuti shi ma hawa biyar ne in an fito daga adam wannan na jiki tsakanin sama da ƙasa inda in za a ji adamu malakuti to wanda ba musulmi ba baya iya zuwa ko ya mutu ba za a kai ransa da wuce nan ma kala ni da mu ji da rijin kuma ni kuma ji da wa ko ko ne mun ji da shi ne kada wata ba to daga nan na to har mutum mai kuma rai sannan daga nan daga adam wata farko da nan in za a shiga ba ba irin wannan jiki da shi ake shiga ba a za a tuɓe wannan jiki da ake da shi a nan duniya a sake jiki irin na adam wata farko da jikin haske mai masu girma ba irin wajen da wani yanzu nan ba yanzu ji kuma da muke da sunan ga wani yawon ne mai yawon ko da wani yawon karami amma ya ko da ya ko don mai yawon yi wannan jiki na mu da za a yi can tsarin barko za a ba kowa jiki na annuri mai girma an ce matar aljanna da za ta leko duniya ko da ya ta miko sai haska rana ya mutu don ta ce matar da jiki ke rana aljanna wai ya zamanin ka wali ko siddiqi ko annabi ko mumini in an je can arab alwani ne ma'awar gari inda mummune kenan to nan tsakanin adamu da rasul da adamu da rasul nan ake aje kowane kaliman Allah a duniya wadda ke nan zautun arwazi ko utun akari ko kayu da ila nan ake aje tsakanin sama da kasa nan ina da roƙo mu ita ma ina bai ma haka wanda suka tsaye a ciki wanda su hada da rewa ce Ibrahim ya yi wajen shekara arba'in da biyar da wannan wuri ina da ni wata a yin da ma ce ya shiga kamar talatin wani su goma ana nan da yi kowa ba wani shekaru sun zaka sai yin da wani da yin cikin mashar da yaran yanzu sai ya kama ba a yi rabin sakar sai wani ya kama a wuri nauri sai ana da shi gurgura ta kai ne ya zama kai wata ne lahi ne amma sauran awa uku ya mutu ana da shi awa uku ya mutu sai a canje wani to daga nan sai ake alamul shi wannan alamul alamul yadda ana yin dauke masu jikunan nan wato awa ishirin da hudu sau talatin ko sau ishirin da tara shi da ake kira da wata wata goma sha biyu shi da ake kira da shekara to yana yin tsakanin alamun na hada ya rubuta da ya rubuta da shi a zo a rubuta kuma shi wanda yau mafi da rabbika da an bi da rabbi kuma ta hudu wuri daya da wani shekara dubu ya adamu a shari ranar da ake nada waliyai siddiƙai wata ƙorƙuwar alamun marabuki tsakanin sama da ƙasa wata tsakanin sama da ƙasa ta duniya zuwa sama da bakwai na ake nada waliyai da siddiƙai da duka wanda ke ƙarar sa'adadi ake nada madadin karinati ta ƙorƙuwar alamun marabuki. Wani ya gaba, alamun shawaruti to nan da lokacin an riga an nade sammai da gaskai shi ne sai ya zama taron mala'ika su ruwa ya biyo ne kana hidaru tafsina alfarana wuri daya ina daidai da shekara dubu hamsin in an kai can kada manta duniya an je an je akwai da suka kai wani shari'a يا أبوي أنا وربي أعلم واليوم كبر بك أنا لن تمرهم لما أتي أنا ويا وربي سأتي إندع سأتي وإن يوم كبر بك أحد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولي يقرأ يوم خمسين أو نقول أما أول يقول أنا أكيد أنا أنا kafin wace ya rauke wani ma'a zuwa da zaji ko da nuri masu yake zaji zalla wanda za ta masa dukkanin asiri a nan ake aje sirru kayan daga nan ya wuce nan a wuce wani da hankali yake aiki sai rai sai sirri ana kira wuri ana wula wuri shi ma hawa biyar ne kawai wannan ne a ƙoƙo ake aiki na biyar ne ake aiki ne wa musulun sallallahu wanda yake cewa yi yau baba ya ya tsaye ne ba ku ba ba wala ne mota ina da lokaci da kariya da Allah ba wanda ya san abin da muke ciki ko mu yi san malaika ko mu yi san manzo wai da haka yake cewa wa ma kana ma yuki abu al-ghaibi walakin la yastabi bi rusuli man yasha subhanahu wa ta'ala daga nan ba wata halitta da ke iya zuwa wannan wurin inda annabi a wuri mai karɓar madadi daga aro shi ke mutuka da aro shi da ala ke sabon kuwa Allahu ahad ba ya ga kuwa kuwa ta ma sai annabi Muhammad saboda nan ke dauka wannan dauke shi da annabi Ahmad sai a dawo kasa da wannan wurin a dawo a fito daga hadiya kenan a dawo wa hijiya nan za a tattara dukkan annabawa a fara da annabawa guda hudu nan wanda Allah ce ya ɗauki babban alƙawari da su wajen ƙarna min annabi ne mai zaka wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa ki sun mai malala ya wasu ruwa kada sauko kasa ka dawo wajen annabawa ɗari uku da takwas wanda za a sauki wasu da daga ɗin nan na zama su zama ɗari uku da goma sha uku a karo a wurin Allah ya gaya wa annabi ya wasu ruwa يجيب الكراسي ألا توعد قل آمنا بالله وما أرسل علينا وما أرسل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أرسل موسى إلى قل من الغرب لا تحبنا منه نحن نصدق تأتوا أداول أن وعد وعكيزها أوجن ملكوت لا وجود فينا أكثر تبقى وعيا تبقى وعيا أن الله مثلا ruwaice na da wa'ul amini da an rawa da bakin su wani sai Allah ya gaya wa annabi ga abin da aka gaya musu da ce musu kunu amanna billahi wa ma rusul ilayna wa ma rusul ila ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wa ma rusul ila musa wa ma rusul ila ya rusul ila ibrahim wa rusul ila muslim to idan sai wuce a zo ya tsirka kaina wato ko ko da wuce wa rusul idan Allah subhanahu wa ta'ala ake da wani kula lissafi ya kare ba da ba baya lillahi al-amru min amri al-ba'd agal da abatu maru sai ke kenan kullu yawmin huwa fi sha'ni sai sha'ni hada ko ba magana dama ba magana magana magana ya ga annabi za mu yi annabi sai Allah ya sha'ni da ruwiya ke da kada ruwiya da lahu da haka abubuwan ya tsara akwai akwai na yi muku magana ne da magana irin na wani gida na mutanen gidan shi Ibrahim bakin mu ne nan. Kan ka ce an yi ma ɗan gidan da ya ban san wannan wani a kare su mai wani ne rawa ce wani ce wa. Abin da kake yawan su wani ce wa kada damu, inda kana gidan da ya kana nan. Da rashin yawa da rashin zai ka wani bai dame ka ba. Muna yi magana ne da harshen mutanen gidan shi Ibrahim Kawana. A lokacin da yake cewa Kulan da Adam da Adam din nan na na a shamun katifa, ya rabe jiki. ba wanda yake wucewa sai musulmi shi musulmin nan akwai waɗanda ba za su wuce ba sai sun mutu kafirai kam za a mai da sun sun da sun mutu inda da zai gaskiya ka wata corona la su fatta wani abuwa musulmai ko kaɗan ba za a wuce masu wata masu kafirai sai ku ko su dawo ka rafi na kare da kare ke gari ke amma sai ma shi ka ba amma da wani ne كذلك الكتاب الأولين الإنجيليين وما بالإنجيليين كتاب مرموم يشهد المحرم نعم غيرهم صديقين سبقا بجسر ثم تلا إلى زرع عند مكان النبي يدعي على الإنسان الإيراني ثم مكان نمنيا صديقين تلا إلى زرع يقول الكفر تكن صديقيات يا التي تتبع نوري إلى الله من القول يحتووني جميلا جليلا كاملا مبشرا بذكر ولد الذي قبل ولوده جميلا نوالي جابرا جامعا هدى امرؤ به في مكاني وخروجي بمثل حكم المستوى بمثل حكم الحاشمي وإن مراتب تترك كل شيء هذا كيف أجل نفسه بهذا اليهود سيكون مكة بناء مكة سيكون مكة يرد يرد له الآلة جرد له تعالى بحكم لحاكم بأن المؤمن رب كل علم رجوعي من المولى لأعمد نازلا إلى الملك أعلى ويك ولوجي كأني مريض السر لكل قادرا يفتح ركوني مثل يفتح ركوني تلقى مني كل روح مجرد تبارك وتعالى غير مني ويتألف بأبي محبة yana kullama ya huwa min shammi amini wala ko ne kin magana su kenan ma da kuma mutane gida mu kenan ba magana ba magana ne da jama'a kowa da kowa ne mun gode wa da ya mana gode ni ya annabawa da qur'ani fi lisani da musulunci a fili hayyan addinai ya ba mu wali hayyan waliyai da dalila biyayya a cikin dalilin waliyai sannan domin zamani da annabi wasu lafiya ma mun karanta labarin sa kuma zamani da shi ba mun karanta labarin sa kuma zamani da shi wani rani wani shi ne mara zuska ne rabbi zamanu da wani haka mun gode wa Allah da ya ba mu wannan ƙarfi yau yawa sauran mu kiyayewa Allah ya mu kiyaye da wannan rayuwa yau abin da za mu yi nan a wurin taron namu magana akan hannun yara hannun kuturu da hannun mai gado amma guda hudu ba da aiki sai babba ina da addini shi kada ke aiki amma yi ba yi ba da wannan za mu karanta kowa karanta hannun ya da ya dosa ina mu yi cewa zai musulunta to ga mu da ce la ilaha illallah kaga wannan ba ya fada ko Muhammadu Rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى ولد عيسى ولا أشهد أن عيسى سبحان الله وحده وجلال الأولى سبحان الله وحده لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن إذا عبد الله ورسوله إذا كنت تبقى على شكرين يجيني ويجيني ويزا ويجا يقوم يقوم يجيني وشكرين ويقوم لا إله إلا الله إذا كنت محمد رسول الله مصالحة على أيقون يكاور وانا أجيني niyyarka in ce kuma annabi da ba dan Allah bane a annabi da cikin manyan annabawan Allah guda hudu kuma ana yi da wani kuma baki ne ana yi da mutane mu ya yi muna da uwa muna da uwa Adam Allah ya yi ba uwa ba uwa amma bai yi ka wata da uwa sai Allah ya yi da kuma yana da uwa ba da uwa ganin damansa ba dan Allah bane Allah zai da bukatar rai ke jiwa ni ma da kai wani yi ne wani Allah zama musulma abin da ke wajibi ga musulmi ya zama da gare shi in ya zaki ya ke wanka ko ya miki ya lura da sanar ki zara sannan kuma in ya da ciki lokacin da jini ya yake gare shi wani ko ya ke wani jini ya yake kuma lokacin da za ki zara in ba sai jini ya yake ni ya yake ki wanka sanar ko ma wani jini ya ne lokacin azumi ba za ki azumi ba na ke kawo mata Allah ya kara ki imani Allah ya ba ki dukiya zakari ne da bare Allah ya baki dama mu ya amshi da ya mu da baki Allah ya kai mu Allah baki kudi ya baki dama ki je ki haji mu ya amshi tare ki ki haji tare da mu da kan da da da mu na da da na da da da ke mu ba shi da da mu ne ko da ka ce wani abu sai ba kama kula ta lokalla wani sai ba mu ne sai ba kama ko ce ko ya fara ce mu ko ya aga ni kan Allah suna suna yau da ba ta mako a taimaka mata. Ba ta mako, ba ta mako.
Wani suna ta ke zai zuna musulmi. Na? Sarko wani ke so ne, Aisha, Fatima, Fatima ko? Fatima.